الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake nuna mana wannan rana ta asabar a wannan masallaci kuma a wannan unguwa ta bani fando ta biyu a cikin wannan garin na yamai inda muke gabatar da karatu musamman ma a wannan rana ta bangare abin da ya shahi aqida idan ba manta ba mun sanya manzumatul lamiya ta sheikh sheikhul islam ibn taymiya Allah da ikonsa sati biyu da suka gabata mun kai ƙarshen wannan manzuma mun yi alƙawarin kuma za mu sanya wata manzuma ita ma wadda take bayani akan aƙida wanda Allah ya kaddari yau insha Allah za mu fara bayani ko karatun wannan manzumatun ko kuma manhajul haqqi manzumatun fil aqidati wal akhlaq wanda waƙe ne wanda wannan malamin ya shirya wanda ya shahi aƙida da kuma ɗabi'u halaye na gari na babban malam shine ashekul allamatu abdulrahman bin nasir sa'adi rahimahullah Allah ya malam rahma wannan manzuma manzuma ce wadda ta kumshi tana bayani akan kashe-kashen tauhidi ma'ana yadda tauhidi ya kasu tun daga tauhidul ilahiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat da sannan kuma wannan manzuma ta yi magana akan ƙa'idodi waɗanda suke na aƙida ahlus sunna wal jama'a wanda malamai ahlus sunna wal jama'a suka yi ittifaqi akai sannan wannan manzuma ta yi bayani akan mutane su yi tunani a cikin halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi, da kuma ayoyi, da kuma ayoyi ma'ana waɗanda suke nuni a kan waɗannan halittun ko kuma suke nuni a kan girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma siffofin Allah da kuma wannan waken na wannan manzuma ya kumshi wasu ɗabi'u halaye nagari da ya kamata dukkan musulmi ya siffantu ya ɗabi'antu da su da kuma ƙoƙarin tsarkakuwa game da ɗabi'u waɗanda suke na ƙasƙanci waɗanda suke zuda ba mutum mutunci saboda waɗannan su ne al'amurra waɗanda suke tushe na aƙida na ilmuka da makamantansu to saboda haka insha Allah za mu karanta wannan waƙen kafin mu hara shiga bayani ɗaya bayan ɗaya akan wannan waƙe manzumatu manhajul haqqi fil aqidati wal akhlaq mala yake cewa فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصه بالحب ذلا ونفرد فلله كل الحمد والمجد والثناء فمن أجل ذا فمن أجل ذا كل إلى الله يصل تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد فليس يطيق العقل كنح صفاته فسلم لما قال الرسول محمد هو السمد العالي لعزم صفاته وكل جميع الخلق لله يصمد علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد هو الحي والقيوم ذو الجود والغناء وكل صفات الحمد لله تسند أهاق بكل الخلق أهاق بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد ويبصر ذرات العوالم كلها ويسمع أصوات العباد ويشهد له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد ونشهد أن الله ينزل بالدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرد مؤكد ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره والعبد يسعى ويشهد وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى وينقص بالعصيان جثما ويفسد نقر بأهوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد تفكر بآثار العظيم وما هوت ممالكه العظمى لعلك ترشد ألم تر هذا الليل إذ جاء مسلما فأعقبه جيش من الصبح يطرده تأمل بأرجاع السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويعبد لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد فمن كان من غرس العلاج أجابه وليس لمن ولى وأدبر مسعد عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعده وكن مخلصا لله واحذر من الرياء وتابع رسول الله إن كنت تعبده توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد وكن سائرا بين المخافة والرجاء هما كجناحي طائر حين يطهين تقصد وقلبك طهره ومن كل آفة وكن أبدا عن عيبه تتفقد وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقود يقودك للخيرات نصحا ويرشد وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تتر ليس فيه تردد خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يعمر الرحمن فيه ويرشد ترحل عن الدنيا فلست إقامة فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود وكن سالقا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفض وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر في الحسن يعبد وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجحد بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين تعين على كل الأمور وتسعد وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمحد وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للعلاج التعبد وسل ربك التوفيق والفوز دائما وسل ربك التوفيق والفوز دائما فما خاب عبد للمهيمن يقصد وسل إلهي مع سلام ورحمة على خير من كان للخلق يرشد وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد نعم وإن سنة أبيات دا baituttukan da insha Allah za mu bi su ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah mu ga cewa mun karance su mun san ma'anarsu da abin da suka kumsa da kuma ƙoƙarin ɗabbaka abin da muka ji na waɗannan baituttuka masu albarka baiti na farko mala yake cewa فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد ملا الله يمسى رحمه ya fara wannan waƙe nashi mai girma da wannan kira kira kuma irin na nasiha kira irin na tausayawa kamar yadda ka san mai tarbiyya yana yi ya ce fa ya sa'ilan an manhajil haƙƙi ya kai mai tambayar hanyar gaskiya ma'ana ya wanda yake so makansa hanyar gaskiya hanya wacce take miƙaƙƙiya shine ma'anan fa ya sa'ilan amman hajil haqqi yabtaghi ya mai tambayar hanyar gaskiya wacce yake so makansa kaga wannan kira ne wanda yake na tausayi na nasiha musamman ma ga mai tarbiyya wanda yake tausaya ma wanda yake ma tarbiyya cikin usulubi ma'ana wanda yake mai laushi na kuma nasiha don mutum ya gane hanyar gaskiya da wannan usulubin malin ya buɗe wannan baituttuka nashi in an ce manhajil haƙƙi hanya ta gaskiya ko tsari da hanya na gaskiya hanya wacce take miƙaƙƙiya hanyar shirya wacce akan wannan hanya ce mutum ke samun tsira ya rabauta ya dace duniya da lahira to wannan shi ita ce hanya wadda ake ce ta gaskiya don hanyar da mutum zai samu ya tsira daga azabar Allah a ranar tashin kiyama ya rabauta da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ita ake ce ma manhajil haq a cikin wannan shine ana da buƙatar mutum ya tsarkake niyyarsa a wajen tambaya idan za ka tambayi gaskiya ko kana lalibe kana nema hanyar gaskiya in dai da niyyar ka gane ne ka fahimci hanya ta gaskiya domin ka bi ta ka samu tsira to ana da buƙatar ne ka tsarkake niyyarka tun wajen tambaya ya zaman to kayi tambayan nan ne da niyyar mi neman gane gaskiya neman fahimtar hanyar gaskiya domin ka bi ta wannan shine abin da ake bukata wanda wannan ana bukatar shi domin zaka samu a cikin mutane akwai wanda ba a datar da shi da kyakkyawan niyya a wajen tambayar shi wani zai zo yayi tambaya amma niyyar shi ba wai tambaya bace ta fahimta ko ya zama to a tambaya ce yayi wadda take mi ta kurewa shi daman ba ya zo tambaya ba ne don ya gane gaskiya ya bi ta a'a shi manufarsa shi ne ya kure wanda yake tambayar ko kuma ya zo da wani abin da ba ya da wani mahimmanci ko an bayyana mai gaskiyar kenan ba zai yi amfani da wannan gaskiyar ba don wannan ba shi ne manufarsa ba da haka ana buƙatar duk wanda zai tambaya to ya yi tambaya wadda za ta tsoke masa jahilci suluka tariqil qaumi wanda yake buƙatar tsari ko hanya ta gaskiya wacce mutane magabata suka shiga ko suke akanta dalilin wannan ne suka tsira hakan hanya wadda take ta gaskiya wa yas'adu kuma sai mutum ya rabauta sai mutum ya rabauta kenan ya kamata da duk wanda yake buƙatar hanyar gaskiya ana buƙatar al'amura guda biyu al'amari na farko shine mutum ya shiga hanyar mutanen gaskiya in dai kana son ka gane hanyar gaskiya to dole ne sai ka shiga hanyar mutanen gaskiya sannan kuma ya zamanto mutum ya ribantu da wannan hanya ta gaskiya a duniyar shi da kuma lahirarsa wannan shi zai sa mutum ya zamanto ya haɗa abu biyu abu biyun nan su ne alwasilatu wal gaya ma'ana hanya ya kama wasila da kuma matukar da yake son ya cimma yana yana nema hanyar yanzu ya samu hanyar ya shiga hanyar wannan shi ake ce ma wasila sannan menene gaya ma'ana matukar abin da yake so shine ya rabauta shine sai mutum ya samu rabauta duniya da lahira akan wannan hanyar da ya bi ta gaskiya shi yasa ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa idan muka lura anan akwai al'amura guda biyu akwai tariqatun wa ghayatun mutum na da buƙatar ya samu hanya sannan kuma ya zamanto ya cimma buƙatuwarsa yanzu na samu hanya misali ka zo kana cewa ina hanyar habibe ne sai a ce ma wannan gudurar in ka bi shi sai habibe ne yanzu ka samu wasila hanyar da za ka bi ta kai kami habibe ne menene gayar ka menene matukar abin da kake so na wannan hanyar da ka bi shine ka kai ina ka kai habibe ne ku shine ake son idan mutum ya tambayi hanya ta gaskiya yanzu ya samu wasila an nuna mishi ga hanya ke dai ya zamanto kuma wannan hanyar ya rabauta da ita kuma ba abin da zai sa ya rabauta da wannan hanya sai ya zamanto idan niyyar shi ta kwarai ce wa tariqil qaumi shine hanya mai kakkiya wadda babu karkata a ciki ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka duk musulun da yake son ya tsira dole ne sai ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da hanyar da sahabbai suke a kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin ko na hore ku da bin sunnata da sunnan khalifofin nan shiryayyu waɗanda suke masu shiryarwa su ne abubakar da umar da usman da ali bai yiwa ka ce kana son ka rabauta amma ya zamanto hanyarka ta saba ma hanyar magabata har abada duk mutumin da wannan shine ɗabi'arsa wallahi ba zai rabauta ba duniya ballantana a lahira yana wannan ita ce cikakkiyar hanya ta waɗanda Allah ya datar da su kula da alkhairi wajen ilimi da kuma aiki da haka sai suka zamanto abin koyi ga waɗanda suka zo bayansu imamul auza'i yake cewa isbir nafsaka ala sunna waqif haythu waqafa alqawm wa qul bima qalu wa kuff amma kaffu anhu wasluk sabila salafika as-salih fa innahu yas'ud yas yas fa innahu yas'uduk yas'udaka fa innahu yas'uka ma yas'uhum shi yasa imam al-auza'i yake cewa isbir nafsaka ala sunna ka hankurar da kanka akan bin sunna kai mi ka hankurar da kanka akan bin sunna ka bi sunna ka huta saboda in ka bi sunna ba wani ka bi ba hanya ce ka bi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da inda mutum ya bar sunna ya dinga bin wasu 'yan ɗariƙu ya dinga bin wasu mutane to sai ya yi ta wahala amma ka hankurar da kanka akan sunna waƙif haisu waƙafal ƙau ka tsaya inda magabata suka tsaya ka tsaya inda magabata suka tsaya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wa kulbi ma ka faɗi abin da suka faɗa ka huta kakka ƙirƙiro kakka kirkiro wani abu a cikin addini ka faɗa ka tsaya inda sahabbai suka tsaya ka faɗi abin da suka faɗa idan duk abin da ka faɗa kenan ba naka bane abu ne wanda yake daga magabata su kuma magabatan da yasa suna da shaida hawa wajen Allah laqad radiyallahu anil mu'minin Allah ya yarda da masu imani ayoyi suna da yawa waɗanda suke ba da shaidan cewa Allah ya yarda da waɗannan magabatan don haka kenan ka faɗi abin da suka faɗa wa kuffa amma kaffu anhu ka kame daga abin da su ma suka kame wasu luk sabila salafika salih ka shiga hanyar ma'ana magabatanka nagari su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa innahu yas'uka ma wasi'ahum ya ishe ka irin abin da ya ishe su ka huta makanka amma sai ka ga mutum ya zo ya kago ma kansa abin da bai da tushe ya yi ta wahala ya yi ta zuhar banza ya yi ta wahala wani ma ya ji ma kansa saboda ni ya zo da abin da magabata ba a kai suke shi ya sa umar bin abdulaziz ya aika ma wani mutum cewa salamun alaik amma ba'ad فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره والاتباع سنة رسوله وترك ما أحدث المهدسون بعد ما جرت به سنة يعني سنته وكفوا معنته ثم أعلم أنه لم تكن بدعة قط إلا وقد مدى قبلها ما هو دليل عليها وإبرة فيها فعليك بلزوم السنة فإنها بإذن الله لك عصمة فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والعمق والتعمق فرد لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا وببص وببصر نافذ كفوا وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى فإنهم السابقون ولئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلت حدث بعدهم حدث فما أحدثه إلا من خالق سبيله ورغب بنفسه عنه ولقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم مقصر ولا فوقهم محسر لقد قصر عنهم أقوام فجفوا وطمع عنهم آخرون فغلوا وإنهم بين ذلك لألى هدى مستقيم عمر بن عبد العزيز ya rubuta takarda zuwa ga wani daga cikin ma'aikatansa ya ce masa salamun alai amincin Allah ya tabbata a gare ka ya ce bayan haka ina mika wasici da ka ji tsoron Allah kuma ka zamanto mai okonomi mai taƙaitawa a cikin al'amarin Allah kakka zurfafa ka wuce gona da iri cikin al'amarin Allah ka zamanto mai bin hanyar manzansa sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam ka bar abin da masu ƙagowa suka ƙago bayan sunna ta riga ta gudana game da shi sannan kuma ku yi ƙoƙarin ita da abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi ya ce sannan ka sani babu wata bid'a da ɗai da za ta kasancewa face gabaninta ya shuɗe abin da yake zamantarwa dalili a kanta duk wata bid'a to akwai dalilin da ya riga ya shuɗe gabaninta da aka babu wani abin da za a ƙago da sunan addini to dole a same shi yana da tushe in bai da tushe to wannan dalili ne akan cewa wannan abin bid'a ne da kuma abin lura a cikin bid'a don haka na hore ka da lizimta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lalle sunnar manzon Allah da izinin Allah za ta zame maka kariya duk mutumin da ya bi sunnar manzon Allah ya lizimci sunnar manzon Allah to sunnar nan za ta zame mishi kariya amma in mutum ya bar sunna ya riƙi bid'a to ko da yaushe zaka same shi cikin tsimuwa duk abin da yazo zai riƙa kwatanta shi ne da hankalin shi duk abin da bai daidai da hankalin shi ba to shi a wajen shi wannan abin ƙarya ne ko da ko abin tabbatacce ne in kuna bibiyar kafofin sadarwa kuna ganin irin abubuwan da suke faruwa mutum zai kwatanta hadisin manzon Allah da hankalin shi ko wani abu da ya faru ga manzon Allah sai ya kwatanta abin ga hankalin shi shi abin da hankalin shi yake bashi wannan abin bai kamata bai ma'ana ya faru ga manzon Allah ya manta da manzon Allah mutum ne to duka me yake jawo mutane irin wannan abin karancin mi karancin ilimi da rashin karatun sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa sai ga mutum yayi tattira kaniya ya kasha gane bakin zaren ya yi ta kame-kame ya yi ta kame-kame ya yi ta wahala don haka lalle ita sunna waɗanda suka sunnanta wanda ya sunnanta sunna hakika ya san ma'ana abinda yake saɓanin sunna na kusakurai da talallabiya da wawanci da kuma zurfafawa saboda da inda mutum ya bar sunna to sai ka same shi da irin waɗannan abubuwa sai ka same shi da yawan faɗawa kusakurai da talallabiya da kuma wawanci da kuma huce gona da iri don haka ka yardan makanka abinda magabata suka yardan makansu don su magabatan nan sun tsayu ne akan ilimi sannan kuma da basira wanda yake mai zartarwa da wannan ne suka kama kansu ga ilimi ga basira kuma su suna da ƙarhin fayyace al'amurra duk yadda al'amura suka shiga cikin duhu suna iya fayyace su su gane abin da daidai da abin da yake ba daidai ba kuma da ragowar abin da suka kasance a cikinsa ma'ana ka fifitu da abin da suke a kai shi yahi don su ne margaya su ne na farko ha kafin ka su ne don su sun yi zamani ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanadiyar su ne ka san duk abin da ka sani don su ne suka ɗauko saƙon daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka shiga yaɗa shi saboda haka in ko za a nemi shari'a to abin da suke a kai shi ne shari'a saboda sun riga mu akan wannan hanya ta shirya sannan idan ka ce ka faɗi wani ƙagaggen abu bayansu to ka san da cewa wannan abin kai dai ne ka ƙago shi duk abin da bai da tushe a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan abin bayan magabata ne da haka duk abin da ka ƙago shi ko mai ƙagowa ya ƙago shi to sai an samu ya saba ma hanyar magabata duk abin da aka kago shi bai da tushe to sai an samu ya saba ma hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sai duk mutumin da ya zamanto yana kago al'amura to sai ya dinga kyaman magabata don mutum zai zo da abu za a tambaye shi magabata sun yi za a tambaye shi ne magabata sun yi in abin bai da dalili magabata sun yi to yanzu kaga zai rika kyaman magabata don me za a rika cewa magabata sun yi yau magabatan ba su ne ba na farko a wajen shari'a kaga ko abinda bai zama addini ba ai bai zama zawa addini gabanin su ko saboda haka su magabatan nan ma'ana sun riga sun yi magana da dukkan abin da yake isan mutane game da addini sun sun fanta ma mutane duk abin da zai warkar da su don haka duk abin da yake duk wanda yake koma bayansu to duk bayanin da zai yi takaitaccen bayani ne abin da kuma yake samansu wannan kuma gada ne don haka wasu mutane sai suka zo suka taƙaita game da bin magabata don haka sai suka zamanto wawaye sai suka taɓe a cikin rayuwarsu wasu suka yi kwaɗayi bin magabatan amma saboda rishin bin hanyar magabata sai suka zurfafa ma suka wuce gona da iri wajen bin magabatan don haka su magabatan su ne suke akan shari'a wacce take miƙaƙiya don haka kenan su ne ya kamata mutum ya koyi da su Allah ta'ala yana cewa a suratul tauba والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وإن سكي نفرقوا daga cikin muhajirai da ansar mutanen madina da waɗanda suka bi su da kyautatawa bin magabata da kyautatawa shine ka bi hanyarsu shi yasa ibn al-qayyim rahimahullah a cikin madarijus salikin yake cewa wala raiba anna ma kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu ilman wa amalan wa huwa ma'rifatul haqqi wa taqdimuhu wa itharuhu ala ghairihi huwa as-siratul mustaqim yake cewa wala raiba babu kokonto anna ma kana alaihi rasulullah abinda manzon Allah yake a kansa wa ashabuhu da shi da sahabbansa ilman na ilimi wa amalan da aiki wa huwa ma'rifatul haqqi wannan shine sanin gaskiya sanin gaskiya shine ka kasance akan abinda manzon Allah da sahabbansa suke a kansa na ilimi da aiki to in ka zamanto haka to kai ka san gaskiya wa taqdimuhu gabatar da abinda manzon Allah da sahabbansa suke akai wa isaruhu da kuma zaben wannan ala gairihi akan waninsa huwa siratul mustaqim shine tafarki mai kakke kenan hanya mai kakkiya shine mutum ya gabatar da abinda ya gabatar abin ya gabatar da abinda manzon Allah yake akai shi da sahabbansa kuma ya zaɓi wannan to wannan shine siratul mustaqim kuma duk sallah mutum na roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim ko Allah ka shiryar da mu tafarki wanda yake madaidaici to tafarki madaidaici shine gabatar da abinda manzon Allah da sahabbai suke akai akan wani wannan tafarki wannan shine as-siratul mustaqim ko shi yasa har yau ibn al-qayyim a cikin littafinsa madarijus salikina yake cewa qala ba'du salaf alayka bi tariqil haqq wa la tastawhish li qillati salikin wa iyyaka wa tariqal batil ولا ولا تغتر بكثرة الهالكين yake cewa wani daga cikin magabata ke cewa alaika bi tariqil haqqi na hore ka da bin hanyar gaskiya ka bi hanya ta gaskiya wala tastawhish li qillati salikin ma'ana kada ka kada ka samu kanka cikin kewa wai saboda karancin waɗanda suke akan hanya wadda take ta gaskiya ita dama hanyar gaskiya mutanen ta kaɗan ne ba masu yawa ba to wai dan kada ka ga hanyar gaskiya waɗanda suke a kai kaɗan ne wannan kada ya sanya ka cikin ɗimuwa wannan kada ya sanya ka kamar ka samu kanka cikin mi cikin kaɗaituwa wa iyaka wa tariqal batil yace ka shaidinka da hanyar ƙarya hanyar banna wala taktarra bi kasratil halikina kada ka rudu da yawan halakakku saboda hanyar da ba ta gaskiya ba galibi zaka ga mabiyanta suna da yawa to yawan mutane kada ya rude ka matukar ba akan hanyar gaskiya suke ba saboda mai halakakku ne karancin waɗanda suke akan hanyar gaskiya shi kuma wannan kada ya sanya ka kaga cewa to ai wannan ba abin yi bane tunda mutanen ma ba su da yawa a'a wannan kada ya rude ka wannan kada ya rude wa kullu mastaw hashta fi tafarrudika fanzur ila ar-rafiq as-sabiq wa haris an al-lahaq bihi wa ghudd at-taraf amman siwahu fa innahum lam yughnu anka min Allah shay'a wa insahu بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم فإنك متى التفت إليهم أخذوك وآقوك يتي duk lokacin da kake mai da kanka cikin kewa ma'ana duk lokacin da ka samu kanka kai kadai akan wani aiki na gari ko akan wata hanya wadda take ta gaskiya to abin da ya kamata ka yi shine ka yi dubi zuwa ga abokan wannan aiki naka waɗanda suka gabata ka yi tunani magabata da su nawa ne sannan kuma ka yi kwaɗayi a kan Allah ya haɗa ka da su sannan ka rihe idanunka game da waɗanda ba su ba domin waɗanda ba su ba su iya wadatar maka daga komi daga Allah in ma suka zo suna maka kowa a cikin hanyar da kake tahiya a kai suna ɗaga maka marya suna kiranka kakka waiwaye su don duk lokacin da ka waiwaye su ka kalle su to ma'ana za su kama ka kuma sannan ƙarshe su saba maka da haka in mutane suna kowarsu suna ɗumumuwansu suna maganganunsu in dai kai ka san akan gaskiya kake to kakka damu da su kakka damu da su kenan kaga wannan duka sharhi ne bayani ne muke akan wannan baiti na farko da malam ya zo da shi wa yas'adu in mutum ya bi hanyar gaskiya zai rabota a rayuwar shi ta duniya da kuma lahira saboda wala sa'adata lil abdi fi dunyahu wa ukhrahu wala najata illa bidhalika babu cin nasara da rabo gabawa a duniyar shi da kuma lahirar shi da kuma tsira dole sai da bin hanya ta gaskiya Allah ta'ala yana cewa fa man ittaba hudaya sai ce fala yadhillu wala yashqa duk wanda ke bin shari'ata to wannan baya bacewa sannan kuma ba zai zamanto marashi arziki ba marashi rabo ba da haka duk mutumin da yake son ya samu kanshi cikin shari'a kuma kada ya taɓe a rayuwar ta duniya da lahira to ya zamanto mai bin shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wata aya ma Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aikata aikin kwarai ko namiji ne ko mace ce wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah yana mai gaskata Allah Allah ta'ala ya ce falanuhu yannahu hayatan tayyiba za mu raya shi rayuwa mai daɗi rayuwa mai kyau wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sannan kuma za mu saka musu da mafi kyawun abin da suka aikata da haka duk wanda yake akan manhaji tsari na sahabbai sannan kuma da mabiyan sahabbai da kyautatawa da gaskiya da ikhlasi to ya zamanto mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anar wannan baitin na farko sai malai yace ta'ammal a baiti na biyu hadaka Allah ma qad nazamtuhu ta'ammula man qad kana lil haqqi yaqsid malai yace ta'ammal ka tsaya ka yi lura hadaka Allah Allah ya shiryar da kai ka diba ka gani irin waɗanga malamai a yi maka addu'a a baka karatu kuma a yi maka addu'a malai ya ce ta'ammal ka lura hadakan lahu Allah ya shiryar da kai ka tsaya ka lura ma ƙadi na zamtuhu abinda na tsara na wannan waƙen ta'ammula irin luran man ƙadi kana lilhaƙi ya irin luran wanda yake nuhin gaskiya kenan wannan waƙen da na shirya ka tsaya ka lura da shi Allah ya shiryar da kai lura na wanda yake nihin gaskiya me yasa malam ya zo da wannan na farko hadaka Allah din nan ta'awatun mubarakatu addu'a ce mai albarka daga wannan da ya tsara wannan waƙen Allah ya masa rahama yake ma wanda yake karanta wannan littafi da aka karanta wannan littafi na sa ka samu wannan addu'ar bawan Allah nan mai wannan littafin kuma ka samu ilimi ka samu nagartacciyar aƙida wacce za ta taimaka maka wajen tsira duniya ka da lahirarka don haka malai yayi wannan addu'a to shi yasa al'imam ibn rajab rahimahullah yana faɗi a cikin jami'ul ulum wal hikam yake cewa wa amma su'alul mu'min min Allah al-hidaya fa inna al-hidayata naw'an hidayatun mujmalatun wa hiya al-hidayatu lil-islam wal-iman wa hiya hasilatun lil-mu'min wa hidayatun mufassalatun wa hiya hidayatun إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا ابن رجب أتكن وانا لله جامع الألوم والحكم يكتي وأما سؤال المؤمن من الله الهداية أما roƙon da mai imani yake yi yake nema daga Allah ya shiryar da shi shirya kala biyu ce akwai hidayatun mujmala shirya wadda take dunkule shine hidayatun lil islam al hidayah wa hiya al hidayatu lil islam wal iman shirya ta musulunci da imani wannan kuma shari'a ce wadda mai imani ya same ta sannan wa hidayatun mufassala da shari'a wadda take daki-daki fayyatattan shari'a wa hiya hidayatun ila ma'rifati tafasil ajza'il iman shine shari'a zuwa ga sanin tafasil bayanai waɗanda suke na ɓangarorin imani da musulunci kenan ɓangarorin imani da na musulunci mutum ya san su shi ma wannan dole ne mutum ya roƙi ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ikon sanin wannan wai anatihi ala fi'li zalika bayan ya san su kuma ya roƙi Allah ya taimake shi akan ya aikata wannan kuma mala yace wa hada yahtaju ilayhi kullu mu'min dukkan mai imani yana da wannan bukatar lailan wa naharan dare da rana yana da bukatar ya roki Allah subhanahu wataala waɗannan abubuwa ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم da haka Allah ya umarci bayunsa a kowace raka'a ta sallolinsu ma'ana su karanta qaulahu ihdinas siratal mustaqim kowace raka'a mutum zai karanta a cikin karatun fatiha zai karanta ihdinas siratal mustaqim ko Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fi du'aihi bil layli manzo Allah yana faɗi a addu'a shi ta dare yana cewa ihdini lima khulifa fihi min al haqqi bi idnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim a cikin addu'ar da manzan Allah yake ta sallar dare yana cewa ya Allah ka shiryar da ni abinda aka yi saɓani na gaskiya a cikinsa abinda aka yi saɓani na gaskiya Allah ka shiryar da ni abinda an gaskiya a ciki in gane shi domin in yi aiki da shi da izininka don Allah kai ne kake shiryar da wanda kaga dama zuwa tafarki wanda yake miƙaƙƙe. to shi yasa mala yace to ka lura da wannan waken da ya tsara lura na wanda yake nihin gaskiya ma tsadi na zamtu ma'ana abin da na tsara na wannan waken na ma'anoni da suke cikin waken ma'anoni waɗanda suke masu girma da kuma fayyace al'amura waɗanda suke masu mi masu amfani a cikin aƙida da ibada da kuma ɗabi'u da halaye na gari da ta'ammula man qad kana lil haqqi yaqsidu irin loran wanda yake nihin gaskiya wanda gaskiya ce manufarsa shi yasa ibn al-qayyim rahimahullah a cikin at-tibyan yake cewa wal huda tammu cikakkiyar shari'a yatadammanu tauhid al-matlub wa tauhid al-talab wa tauhid al-turuq al-musila wal inqita' wa takhalluf al-wusul yaqa'u min ash min ash-sharika في هذه الأمور أو في بعدها فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر فالأول يوقع في الشرك والرياء والثاني يوقع في المعصية والبطالة والثالث يوقع في البدعة ومفارقة السنة فتأمله فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك وتوحيد الطلب يعصم من المعصية وتوحيد الطريق يعصم من البدعة والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاثة ابن القيم الله يمسى رحمه kodayake ina ganin lokaci yayi kuma bayanin yana da tsawo ina ganin za mu dakata sai Allah ya kai mu sati rana ya tawo insha Allah sai mu dora daga wannan magana ta Ibn al-Qayyim rahimahullah a cikin Tibyan wannan magana mai tsada mai mahimmanci wanda ya kamata kowannen mu ya santa kuma ya taka tsantsan domin ya kare aqidar shi addinin sa da talallabiya ta shedan abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuran da muka yi kuma ubangiji Allah subhanahu wataala ya yahe mana da wannan muke ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh